بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يمتن جمعة 27 ga watan Dhulhijja hijira da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 6 ga watan August shekarar miladiya ta 2021 barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na Fasl Sheikh Al-Albani lil usul wannan shine darasi na 184 cikin lissafin darussa waɗanda muka yi musu lambobi insha Allah kamar yadda aka saba muna karatu ne daga littafai daban-daban yau za mu karatu insha Allah daga littafin ulumul Qur'an na Dr. Nuruddin Aitor za mu tashi inda mala yake cewa a shafi na 57 ahamiyatu ilmil makki wal madni muhimmancin sanin ilimi da ya shafi bambanci tsakanin surori da ayoyi 'yan makka da sururi da ayoyi 'yan madina mala ya ce mai mala ya kafa alal bahifi da gaske abinda baya buya ga wanda yake bincike a wannan sha'ani na ulumul qur'an ahamiyatu ma'rifatil ahwali allati ihtaffat bi nuzuli alqur'ani fi fahmihi wa tafsiri wanda yake bincike akan alqur'ani ya san muhimmancin sanin wato duk wani abu da ke da alaka da saukan alqur'ani din muhimmancin hakan wajen sanin tafsirin alkur'ani da fahimta alkur'ani mai girma hatta sarrahu bi annahu la yahillu liman ibta'ada an ilmiha an yatakallama fil fi tafsir alkur'an alkarim amma malamai ma suna faɗa ƙarar cewa duk wanda ya nisanci ilimin waɗannan abubuwa to baya halasta yayi magana game da fasara alkur'ani wa nuwaddihu awjaha ahmiyati hadha alilmi fima yali yace zan ƙara bayani game da fuskokin da ke nuni zuwa ga muhimmancin ilimin sanin almakki wal madini zan ƙara bayanin sa ta fuskoki masu zuwa fuska ta farko inna ilmal makki wal madini yu'inu daris ala ma'rifati tarihi tashri'i sanin almakki da almadini yana taimakawa mai karatu mai bincike akan sanin tarihin shar'anta shari'o'in musulunci wal waqfi ala sunnati llahi hakima fi tashri'i da kuma ganin zai mutun zai ga karara wato tafarki da Allah subhanahu ta'ala ya tsara mai hikima wajen shar'anta shari'o'insa bi taqdimil usul ala al furu' ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya gabatar da abubuwan da suke sune wato asallai ginshikai qabla al-furu' kafin rassa wa tarsikhi al-usus al-fikriyya wan nafsiyya da kuma ayat Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi waɗanda suka gyara tunani da psychology al-umma thumma bina'ul ahkami kafin a gina musu hukunce hukunce wal awamir wan nawahi alaiha kafin a ce ku yi kaza ku bar kaza sai da aka fara tsara tunanin musulmi yadda tunanin zai zama a shirye yake da ya karbi duk abin da aka fara tunanin an shirya shi akan sanin girman Allah da kasancewa Allah shi ke ba da shari'a da kuma muhimmancin gasgata duk abin da Allah ya ce a yi da biyayya sannan daga baya sai aka zo da hukunce-hukuncen wanda yana cikin wato tsari mai hikima da Allah ya gindaya yace mimma kana lahu al-athar al-kabir fi talaqqi ad-da'wati al-islamiyya bil qabul wanda hakan yayi tasiri kwarai wajen karban da'awar musulunci wa min thamma al-iz'an li hukmiha wanda daga nan kuma sai mutane suka miƙa wuya ga duk wani hukunci da shari'a ta ta gindaya wato Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa a yanayin saukar da alqur'ani ya koya mana hanyar da ya kamata mu bi wajen da'awa farko tukunna shine wato kafa tushe tauhidi da kuma karantar da wato sanin girman Allah da sanya wa mutane kyakkyawan tunani game da sanin darajar dokokin Allah kafin a zo a ce ga dokokin da haka sai zama kowane musulmi yana da imani zuciyar shi kuma tana shirya akan duk abin da aka ce yayi zai duk abin da aka ce ya bari zai bari da haka sahabbai da suka samu wannan kyakkyawan tunanin to duk shari'ar da aka zo musu ba ta yi musu nauyi nan da nan sai su karba su fara aiwatarwa kamar yadda zamu ga misali akan haka abu na biyu thaniyan abu na biyu an yu'rafa bil makki wal madni an nasikh wal mansukh ta hanyar sanin abin da ya sauka a makka da kuma abin da ya sauka a madina za a gane menene cikin ayoyi wanda ya share wani abu da kuma menene cikin ayoyi wanda aka share shi allazi kana min hikmati tarbiyatil qur'ani fi tashri wanda shi ma yana daga cikin hikima da tarbiyya da alkur'ani ya nuna mana wajen shar'antawa wannan su ne hikimomin guda biyu sai ce kaifa na'riful makki wal madini to ta yaya zamu gane sura kaza ko aya kaza yar makka ce sura kaza ko aya kaza yar madina ce ta yaya zamu gane malam yace zakaru li ma'rifatil makki wal madini tariqatayn la salisa lahum malamai sun ambaci hanyoyi guda biyu wanda ake gane makki da madni ta hanyar su wanda ba su da na uku kamar yadda ke cikin al-burhan fi ulumul qur'an malam yace wa huma as-sama wal qiyas na farko akwai as-sama a ji magana qarara riwayatan wani sahabi ya fada yace kaza aka saukar daga baya aka canza kaza kuma zalla sallallahu alaihi ya fada yace wannan hukuncin ya soke hukuncin da kuka sani na baya shine as-sama sai kuma al-qiyas kafa wasu ƙa'idoji da aka tsaya aka yi wato istikra aka bi ƙur'ani keke da keke aka gano wasu ƙa'idoji da wasu alamu wanda suke nuni zuwa ga surorin makka suke da irin wannan siffa na madina ba su da shi surorin madina suke da irin wannan tsarin da wannan zubin karatun na makka ba su da shi wannan shine kiyasi din malam yace fa amma sama'u فالمراد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الذين آيون التنزيل شين السماع شيني أتشرتو زنشان دقاء النبي صلى الله عليه وسلم كودا قد يتكين صحابي وان سكا رايو سكا قسو كدا القرآن وقد كانت عناية الصحابة والتابعين بهذه الأمور عناية بالغة حتى نجد, نجد العالم يعتز بعلمه بهذا الموضوع شي حقيقة صحابي تابعي suna ganin muhimmancin wannan fanni har za ka samu malami duk da mutane ne masu tawalu ba sa nuna iliminsu ko su nuna sun iya amma ta fuskar wato wannan sanin makiwal madini babu mamaki ga wani malami cikin sahabbai ko cikin tabi'ai yana bayyana cewa lalle shi ya san wannan abu saboda muhimmancin sanin sa akhraj al-bukhari wa muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ibn mas'ud yana cewa a cikin riwayar bukhari da muslim yace wallazi la ilaha ghairuhu ma min kitabin ma min kitabillahi suratin ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت yace na rantse da Allah babu wata sura cikin alqur'ani sai da ya zama cewa na san aina nazalat a ina aka saukar da ita haisu nazalat a wani waje aka saukar da ita babu wata aya kuma sai na san fima unzilat akan me aka saukar da ita asbabun nuzul kenan da kuma sanin makki da madina وقال أيوب السختياني سأل رجل إكرمة عن آية من القرآن ونمتنا تنبي إكرمة قمد وتآية عن القرآن فقال سيتي نزلت في صفه ذلك الجبل تاسو كني أكن فرباجي وانشن دوسي وأشار إلى سلة يدون مش دوسا سلة أخرجه أبو نعيم أبو نعيم يفتد ونم مغانا wannan misalai ne akan inda sahabbai da tabi'ai suke bayyana iliminsu tahaddusan bi ni'matillah ilimin su ta fuskar sanin wurare ko lokacin saukar da ayoyi wa amma alqiyasu to ɗaya ka'ida wadda ce alqiyas fa huwa shi qiyasi dawabitu urifat bil istiqra wasu ka'idoji ne da aka gane su yau da gobe ta sa aka gane su yawan karanta alqur'ani da sanin sirrorin sa yasa aka gane istiqra'i wastadalla bihi ulama wa alal makki wal madani sai malamai suna amfani da shi wajen gane ayoyin makka da madina wa kana zalika mawdi'a inayatil mutaqaddimina wannan ya kasance wato wani abu ne da malaman farko suka bashi muhimmanci sun bashi muhimmanci kwarai da gaske daga cikin waɗannan ƙa'idoji akwai awwalu hadhihi ad-dawabit ma sabaqa an ibn mas'ud radiyallahu anhu fi kulli shay'a kullu shay'in fihi ya ayyuhan nasu fa huwa bi makkah daga cikin ƙa'idoji shine ibn mas'ud ya kasance yana cewa duk abin da kaji na alqur'ani yazo da ya ayyuhan nasu to wannan ya daga cikin alamun da ke nuna aya ce yar makka wa kullu shay'in fihi nazala fihi ya ayyuhal ladzina amanu wa huwa bil madina da aya da kaji kuma ya ayyuhal ladzina amanu to wannan alama ce akan aya ce yar madina wa hadhihi alamatu laysat alamatan umuman shamilan amma fa wannan alama ba ko ina bace ba ta da istitraji bal istusniya min dhalika mawadi'u qalila an samu wasu ɗaiɗaikun ayoyi ya ayyuhan nasu misali ‘yar madina mai kwan ‘yan maka yawon lazina amonu ‘yar madina da ‘yar maka haka sauran ƙa'idojin ma da za mu zo mu ji su ma ana samun isis na ɗaiɗai malam ya ce min ha mawdiya ne fi suratul baƙara kuma ga misali a cikin suratul baƙara akwai wurare guda biyu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan aya kaga ya ayyuhan nasu ce amma kuma ‘yar madina da kuma ya ayyuhan nasu kulumin tsayibati kuluma ma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin ita ma wannan kaga ayyuhan nasu ce amma kuma yar madina ce maimakon yar makka wasotul baqara madaniyatun kulluha ittifaqan kuma duka mun san cewa suratul baqara yar madina ce da ittifaqin malamai wa arba'u mawadi'u min suratin nisa hiya sannan ga wasu wurare ma haɗe a cikin sutun nisa'i su ma da ya ayyuhan nasu wanda kuma su ma 'yan madina ne ba 'yan maka ba al'ayatul ula min sura farkon faɗin Allah ya ayyuhan nasu taqurbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida madaniya ne wa in yasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira da kuma ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna allaha fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi wa kana allahu aliman hakima ita ma kaga ya ayyuhan nasu ce da kuma ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun wa anzalna ilaykum nuran mubina ita ma ya ayyuhan nasu ce amma yar madina ba yar makka ba duk wannan malamai sun tattauna akan wannan mas'aloli sun tantance su dalla-dalla ƙa'ida ta biyu ko hanyar ƙiyasi ta biyu sanin maki wal madini shine kullu suratin fiha fihal istiftahu bil hurufil muqatta'a fa hiya makkiya siwa zaharawaini al-baqara wa al-imran yace duk sura zaka ji ta fara da huruf muqatta'a ma'ana irin su yasin irin su qaf irin hamim irin nun irin alif lam mim ra irin kaf ha ya ain sad irin su waɗannan duka to surori ne makkiya domin a makka ne ake ta kokarin wato gajiyar da larabawa da yaran su amma abinda ba za su iya faɗi ba to aka dinga gaya musu ire-iren waɗannan kalmomi ana ƙara ruɗa su ana ƙara shigar da su cikin wato tunani to sai ci to duk da kai ta fara da irin wannan ka'idar to makkiya ce in banda az-zaharawan surori biyu masu haske sune ake cewa bakara da ali imran yazo a cikin hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'uz zaharawaini ku karanta surori biyun nan masu cike da shiriya da haske al-baqarata wa ali imran sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yake cewa fa innahuma fa inna akhadahuma baraka karanta su albarka ne wa tarkahuma hasra barinsu taɗewa ne wala yastati uhumal batala sannan malalata ragage ba za su iya so to daga na aka samu su wannan lakabi na az-zaharawan ma'anar zahara shine sura mai cike da shiriya sura mai cike da haske saboda irin hukuce-hukucen da ke cikinsu to kaga su ma istisna'i ne daga wancan ka'idan sannan abu na uku kullu suratin fiha kalla fahiya makkiya sura da kaza an ce kalla bal rana ala kulmi kalla innahum an rabbihim yawma idhil la majbun da ire-iren su to waɗannan su ma makkiyawa ne da kuma kullu suratin fiha dhikru adam wa iblis din da kaji kissa Adamu da Iblis fahiya makkiya siwa al-baqara siwa siwa as-sura tula in banda doguwar surar nan at-tula ita ce baqara ita nata kaga akwai ambatan annabi Adamu da Iblis amma ba ba dinnan bace ta ba madaniya ba makkiya bace bace amma irin sauran wurare da zaka ji wannan ambatan to dukkaninsu a makkiya ne sai kuma kullu suratin fiha faridatun aw haddun fahiya madaniya duk sura da kaga ta ta zo da bayani akan haddi na wani laifi ko wata fariba wani hukunci to wannan sura ce madaniya in in banda wasu wurare ɗaiɗai shi ma za mu zo mu ci kaman irin suratul ma'ida kaman irin suratul nisa'i kaman irin suratul nuri kaman irin suratul ahzabi kaga waɗannan madaniyawa ne suna cike da hukunce hukunce da suka shafi hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza to kaman suratul isra'i makkiya ce amma ta zo da wani bayani akan hukunci ta ba shi da fada Allah wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana to kaga shine istisna'i in banda suratul isra' haka nan ya ce kullu suratin fiha zikrul munafiqina fa hiya madaniya siwal ankabut duk wata sura ta zo da labarin abin nan munafikai kaman kaman suratul baqara kaman suratul munafiqun da ire-iren su dukan sura ce ɗan madina in banda wato sura guda ɗaya suratul ankabut suratul ankabut makkiya ce amma kuma ta zo da labari ko ambato game da ainihin munafikai faɗin Allah ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أعنكبت آية قوما to wannan yanzu ita ma bayani ce akan akan munafikai kaga tayi kama da irin abin da aka ambata a cikin tauba wa minhum wa minhum dan sai aka ce wa minan nas dan haka ake ta fadan sufofin sufofin su ko hasabai suka ce suka fara tunanin ko za a ambace su bi a ayani ko za a ce to wa minhum fulanun wa minhum fulanun sai Allah bai musu haka ba abin da sai Allah bai musu haka ba saboda qur'ani qawaid ne amma idan an ambace su to ta tsaya akan su kawai kenan inda yake su ta tsaya akan wani shi kadai sai a ambata da sunan tabbat yada abila habin wata to shi kada aka ambata falamma kada zaidun min hawa taran zawwajnaka to wannan ba ta wuce kanshi ba amma yunfik zu sa'atin min sa'atihi koda ya farne akan wani to yanzu ya zama kowa da kowa yunfik zu sa'atin min sa'atihi kuma gani qawaid ne amma daka ba a hasashe su da mutane ko ko da wurare to da kace sai anan ma kace minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillahi a cikin mutane akwai munafiki wanda yake yana yana yana cewa yayi imani da Allah amma da zaran an cutar da shi game da al'amarin Allah sai ya zama yana ganin jarabawar da Allah ya cuci ta hanyar mutane kamar azaba Allah ya girmama al'amarin kamar azabar lahira ce ake mishi sannan kuma idan musulmi sun samu nasara sai dinga cewa ai muna tare da ku dama a tare muke da kuma ya janye sanda ake cikin daga Allah ya ce aware sallahu bi alama bima fi suduri alalimin ashe Allah bai fi kowa sanin abin da ke cikin zukatan talikai ba to wannan ayar gata a cikin suratu al-ankabut kuma makkiya ce an ita ankabut din amma ita wannan su ita wannan aya madaniyya ce ma'ana daga baya aka sauka da ita amma Allah subhanahu wataala ya aiko da umarni cewa a sata a wannan wajen wal hikmatu fi dhalika tarju ila al maqasid al mawdu'iyya allati nazala biha al qur'an yace hikima da ta sa waɗannan abubuwan suka faru a haka tana komawa zuwa ga ainihin maqasid manufofi da Allah ya saka da alqur'ani dan su fal khitabu fi makka kana li umurin itiqadiyatin tashmalu kullun kullun kullun nas tashmalu kullun nas a abubuwan da ake fada a makka abubuwa ne na aƙida da ake kiran kowa ya za ka sai a ce ya ayyuhan nasu ana kiran kowa ya goye ya shiga wahiya mamatu insaniyati kuma su ne wato abubuwan da suke mafarfarin a ɗan adantaka da ka sai a ce ya ayyuhan nasu fanasaba khitabuhum biya ayyuhan nas kama anna muhawalata ahli al'inad tunasibu harfar rad'i kamar yadda kuma magana da waɗanda suke masu kunnen ƙashi ya dace da aji kalma ta jan kunne a ciki sai ake ci musu kalla saboda a makka akwai masu taurin kai cikin waɗannan shawa da suka ƙin imani da haka Allah yake musu khitab da kalmomi masu jan kunne wa kadhalika tanwihu bi ijazil qur'ani li ifhamil munkirin sannan kuma nuni zuwa ga yadda alkur'ani yake gajiyar da su saboda a dankwafar da masu inkari shi sa yake kawo kalmomi masu mukata din walistiftahu bi hurufil hijai fi awailis suwar ake ta kawo kalmomi a farkon surori wa qad wajada min zalika qalilun fil qur'ani almadani taba'al liqtiba'i almawdu'at almadaniyya الموضوعات المدنية التي كانت فترة بناء وكانت فترة مكة فترة تأسيس يجي أما أنسى مدأي إذن وأننا أتكين واتو أبنن كلمومي كو سرور مدينة saboda yanayin ayan ko suran ya bukaci zuwa ga haka duk da ba ba shine asali ba amma an bukatu ma'ana da aka dawo Madina da yanzu an dawo birni mutane waɗanda suke akwai masu ilimi akwai wanda kuma zuciyarsu ta riga ta bude sun karba babu bukatar sai an kawo musu waɗannan kalmomi amma kuma an kawo ɗaya ko biyu don nuna cewa dai ƙur'anin dai shine dai irin na baya ɗin ba a canza ba da kuma nuna cewa eh ko da a cikin su wani na niyyar tamarrudi ko ya taɓa jin irin zancen mutanen makka ya makalkale mai a zuciya to yanzu ya ji cewa eh lallai ƙur'ani fa har yanzu yana da wannan garɗin irin abin da aka ji a makka ɗin ina fata mun gane wannan sai mu tsallaka littafin abin nan madkhal ila maqasid shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni littafin ya kawo karshe-karshe zamu tashi inda yake cewa a shafi na 97 inda yace wa min awjihi hifzi al-haji lil mali aidan tahrim al-israf wa at-tabdhir ومشروعية الحجر, الحجر على السفيه والصغير وفي الحديث الصحيح إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال yana ci gaba da magana akan wato abubuwa da suke mataki na uku wajen kiyaye shari'a shine kiyayewa na bukata da kiyayewa na kyautatawa da na maslaha na masalih yace wa min aujuhi al-hifdh haji daga cikin fuskokin da aka kiyaye a lilmal aka kiyaye dukiya kiyayewa ta bukata aidan har ila yau akwai tahrimul israfi wat tabdhir musulunci ya harab ya haramta al-israf al-mubazzaranci wat tabdhir da zubar da dukiya haka babu babu ka'ida sakin hannu fiye da kima wa mashru'iyatul hajari ala safihi was saghir da kuma aka shar'anta dukiyar yaro kankani da dukiyar mara wayau to a samu wani ya rike mai ita shine alhajar wani babba mahaifinsa ko waliyinsa ko wani amintacce ya rike mai ita dan kada ya je ya sauratar da ita shari'a ta hukunta wannan kamar yadda ake rike dukiyar marayu har sai sun girma wabtalul yatama ta idza balagun nikah fa in arastu minhum rushda haka ne idan kana da yaro karami yana da kuɗi ya gada agun wani nashi ko ya ya samu wata wata harka ya samu wani kuɗi to kai zaka rike mishi saboda shi bai da wayau da hankali da sanin ya kamata da zai iya juya dukiyar to wannan duka shari'a ta tabbatar da wannan sannan sai ya mazai kawo hadisi ya ce fa hadisi sahih a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha karaha lakum salasa inna allaha kariha lakum salasa Allah yana ki muku abu uku qila wa qala ya hana ku an ce ka ce ya da jita jita wa kasaratu su'al da yawan tambaye tambaye ko yawan roko yana ya daukan ma'anar wannan domin as-sa'il na ya daukan ma'anar mai tambaya game da ilimi mai tambaya game da bukata ta abinci ko wata larura mai tambaya game da neman sanin koda kwatance ne isa ga Allah ya ce wa amma sa'ila falatan har bai ce wa ammal muhtaja ko wa ammal ja'i'a ko wa ammal mustaftiya ba dan an faɗa ka sai zama an kayyade magana kamar da muka haɗa su shine shumuliya ta alqur'ani sai aka ce as-sa'il duk wani mai tambaya da ya shiga ciki to haka nan ma yawan tambaya na ilimi wanda yake fudul fudulul ilm wanda bai da wata bai da wani amfani amfani na azo a gani alal misali ina abin da makaranta ran nan wata ya dinga tambaya wai da wani yare ya aljanna za su dinga magana wannan fudul ne kawai na ruwanka malam Musa Sabi malamin mu Allah ya gafarta Allah ya kara mai lafiya ba ya mutu ba yakan ce ka bari in kaje ka gani kai dai kokari ka shiga aljanna shine bukata gangaje ko me yake a wurin zaka gani kama ga yace ka walima ne ka fara tunanin wai Allah miyar walima nan kaza za a saka ne ko ko naman shanu ne ni ka san na fi son kaza kai kokari ka halarci waliman misali za ka fi ganewa ko to haka irin tambayoyin da mutane suke a ce wai mace ce ta mutu ta shiga aljanna amma mijinta bai shiga aljanna ba to waya za ta yi za ta shiga neman zawarawa ne kenan aljanna kake nufi ko ko ta ba wani matchmaker aljanna sunanta da lamba wayarta duk wanda bai taso ba to irin wannan tambayar ce aka hana fudul wanda kawai neman neman abin nan ta da ƙayar baya ne ko ta da zaune tsaye a cikin karatu za ga mutakaddimu na ba sa sauraron waɗannan daga mutane mutu ya tambayan sai na umar ma sai sa maka aski akan wannan abu buge kan kankana irin tambayan to ko kuma ya zama kasatu su'al yawan roƙo yawan roƙo idan ba ka da shi ka dinga mutane ba ni ba ni ba ni ba ni har ka gajiyar da su domin kamar da ake faɗa a karin maganar larabci ko a waƙe ko ko Allahu yagdabu in abaita su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yagdabu dan adam in ka yau ta tambaye shi ka roke shi kaza yau ka roke shi kaza yau gobe ka roke shi to zai fara fushi dan an ganka sai kaga ana darewa ana kauda kai ci ga wannan manacin ko ga wannan mara zuciyar za a sa maka laƙuba masu masu kaushi sannan kuma zaka wayi gari baka da kwarjini yayi da mutane to musulunci bai san musulmi ya zama da irin wannan siffa don tana tana zubar da girmanka sannan har ila yau mai tambaya ta neman sanin wani abu ko da ba cikin ilimi bane shi ma ka dinga karanta tambaya akan abubuwa waɗanda suke ba su dame ka ba ba su shafe ka ba mutum ya wuce suka ce ni wannan kuwa an yi hanyar yana yana zuwa aiki ko na kwana biyu na ganin shi ne da safa a wannan kudi an kore shi ne ka san kore aiki ne ba ta ritsa da mutane da yawa ina ruwanka wance ina ta ganin ta anguwa kwana biyu wai kudi aurenta ya mutu ne ka sani da mutane suke zama yin majalisun nan namu na Hausawa sai ka jinga jin irin wannan tsuguri din to wannan shi ma daga cikin kasartu su'al duk an hana wa ida'atul mal da kuma tozarta dukiya to shine mahallin shahid nan tozarta dukiya dukiya da ka gani ta Allah ce da Allah ya baka ya baka ne kai abin kirki da ita ka ci ka sha kai sadaka kai kyauta ka taimaki addini ka taimaki wanda duk Allah ya cishe shi daga ciki to karka je ka dinga abin da zama iba'a wulakanta dukiya al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi zai mana fasara game da wannan magana gashi malai ya nakalto daga gare shi a cikin A'lamus Sunan sharhin shi na Bukhari kenan musa akwai Ma'alimus Sunan nashi sharhin Abu Dawud akwai kuma A'lamus Sunan sharhin Bukhari yace wa amma qawluhu idatul mali fahiya ala wujuhin jima'u hal israfu fi nafaqa idatul mal tana da fuskoki mabambanta jima'uha zaka yi tattara su akan al israfu fi nafaqa al mubazzaranci wajen ciyar da gidanka da iyalanka da abinda zaka ci a dinga yin abu ya wuce bukata duk abin da zai wuce bukata na abinci ko abin sha sunan shi israfi alalata shi kai hatta famfuna da muke bari suna zubar da ruwa fa ba kyau ba israfi ne ko da alula ka zo yi ko wanka ko a bashi ya lalace ta zuba wannan yana cikin israfi haka a dafa abinci ya wuce abin da ake bukata a ci a zubar a sa wa karnuka ko a saka a bola ko a sanya wani abu a cikin abinci fiye da abin da ake bukata irin wannan don nuna alfahari ko cewa an isa akwai shi isasshe wa wadu'u fi ghairi mawdu'i da sanya dukiya ba inda ya kamata a sanya ba shi ma israfi ne inda bai kamata ka bayar ba ka je ka bayar ma'ana ka je wajen biki kai ta manni bai kamata ka bayar ba ko ka san wasu waɗannan ƴan ƙwaya ne ka dinga ɗaukan kuɗin ka kana ba su inda bai kamata ba ko ka je ka shiga cikin wata harka wadda take ba ta da ba a san gaskiyarta ba da yana cikin ainihin wato wad'uhu fi ghairi mawdi'i irin waɗannan kasuwancin ga sanan iri daban-daban da ake na zamani da ba a san me ake ba yana daga cikin israfi sanya dukiyarka a ciki wa sarfuhu an wajhi al-hajati ila ghairi ko ka karkatar da dukiyarka daga inda kake bukata ake bukatar ta zuwa wani gucan daban irin abin da washi ke cewa inuwa giginya ga matanka da 'ya'yanka da danginka kaje can kana wata harka can daban ko kuma ana jin labarin irin alherin da kake a waje a gida baka yi ba kaga ka ka duke ka daga inda ake bukata ga inda ake bukata baka biya ma 'yanka kudin makaranta ba baka biya ma binnan kawo ba baka kudin asibiti ba kaje ka sai sabuwar mota ga kuma kana da wata ba ko kuma kaje kana ta siyan filaye a anguwa kana ta tarawa kamar za ka yi kamfani nan kuma ga uwanka da danginka da kannanka da kannan babaka suna cikin yunwa wannan ma yana daga cikin ainihin wato sarfihi ila ghair wajihil haja kal israfi fil nafaqati ala al bina malam da ya gaji da kawo kaidoji dunkulallu sai ya fara fada dalla dalla yace kamar israfi wajen sanya dukiya akan gine-gine ma'ana tun zamanin su masu suna suna fama da wannan matsalar kenan irin abinda mutane suke yi a na yin gini sai an kalalece komai wa mujawazati haddil iqtisadi fihi da wuce matakin tsakatsaki game da gini ta fuskar yawan filin da zaka dauka ka gina yawan dakuna fiye da bukatarka sannan sanya abubuwa na alatu da na kale-kale fiye da abin da kake bukata ko abin da zai nuna a karara cewa akwai alfahari ko nuna isa ta yi ba ka nufaci alfaharin ba amma bayan gama wurin ko bayan gama gidan sai ya sanya maka alfahari da ganin cewa kowa bai isa ba haka wajen abin hawa me za ka yi da mota biyar mota shida me za ka yi da dawakai da ka ajiye garke guda kamar za ka buɗe kamfanin sai da dawakai misali irin yadda wasu suke haka ya ce wa kazalikan libasu haka nan tufa wato israfi wajen ciyar da dukiya akan tufafi da kuma yin tufafi fiye da abin da kake bukata wal furushi da ababen kwanciya gado da katifa da dadduma da sauransu duk waɗannan jama'a israfi kuma Allah ya hana Allah ya kyamace wannan للاسف dukkanin mutane a yanzu abinda kawai suke fata su kenan illa man asama Allah kowa ya tashi gida yanzu sai ya kallailace abinda babu bukata sai ya saka shi abinda yake bukata sai ya saka fiye da bukatar shi zaka ga wani gidan ba wasu dakunan kawai a rufe su ne an cika su da kaya da kuma an rufe kawai ba a san me za a yi da su ba bayan azumin baki ko za a ana fatan cewa in yaran gidan sun girma su zauna a ciki ko kuma za a mai gidan zai kara aure ya sa amarishi a ciki akwai an dai su ne kawai an aji wala wani kashi ka suka ɗauka abin da kake a irin kusur na kake na sarakuna na da irin fadojin nan da ake ba da labari na da irin su na sarakuna irin su malik sha irin su abin nan abuja farin mansur irin irin irin kasur na na kurtuba da ake faɗa na na zamanin su su abin nan al-mansur ibnu abi amir sai ka dauka irin shi ne kake mafarki irin waɗannan gidajen ne duk duk duk dubura ta kankan kashi wani gida sai kai kawanci to wannan yana cikin israfi jama'a ya kamata mu gane wa tamwihul abniya bizahabi wa tatrir thiyab da yima gidaje ko gine-gine kwalliya da zinariya haka nan yima tufa tatrir design embroidery wannan da muke ya wuce kima a yi shi fiye da bukata ai da ana gani a jikin mutane ko wata zihibu su kofin bait buyuti da yi ma saman gida kwalliya wanda ke ta mata wuce kima kwalliya iri daban-daban yanzu kwalliya da ake yayi mai ake ce mashi wai 3d go akwai wani kwalliya da ake yanzu wani wani gida da muka shiga kakan laka sai ka ɗauka sama kake kallo ma'ana kalan rufin ɗakin kalan sama ne sai ka ji tsoro ka ɗauka a buɗe yake babu sama a kunnin ka zo haka zaka taka sai ka tsoro ka dauka rami rami zaka fada an yi mai wani kwalliya yayi kama da rami 3D haka ake yin su yanzu an wuce magana wannan namu tiles a yanzu kowanne talaka yana yi tiles kuma babu irin wannan wanda yake lafiyar shi lau akwai broken zaka je ka sissiyo kaman makala duk ba shi ake makala yanzu ba ko ɗakin tsohuwa yanzu shi ake saka mata ma'ana tsofi ma yanzu a cikin irin ƙauyukan nan namu da angoni irin shigaji da muciya da sabon layi da ina ne duk wanda ta ɗan samu ɗan kuɗi ko ba ta da kowa za ta siyo buhu biyu na na burukun tayas a ɗan dika mata a ɗakin ta ɗan ji salama ko to yanzu 3d ake jama'a ni wala ba ma san ya suke shi ba ban ma san ya suke shi ba ku tambayi masu kuɗi za su ga muku yadda ake fa inna zalika alama fihi min riya malam khatabi yace kaga wannan abun baya ga abin da ke cikin riya wa tasannu'i da kuma cewa idan stu'mila marra idan an yi amfani da shi lokaci guda lam yumkin ba'da zalika takhlisuhu wa yadatuhu ila aslihi hatta yakuna malan qa'ima da zaran an zuba shi a wurin shikenan an narka dukiyar ba za ta tafta a matsayin dukiya ba ma'ana an riga an yi an yi istihlak an yi konzumin dukiyar duk abin da aka da aka zuba a gini ba zai yi kuma a ce a ɓare shi a kuma a sai da shi a matsayin dukiya ba in ma za a siya sai dai a matsayin wato gumama a matsayin rusassun kaya ko sakon han ko da ku waɗannan kayan latirisha ɗin ne su fanka da ac da socket ko ana ɗaura su a wurin ko gobe aka cire sun zama safahan ba za a mai da kudinsu ba to haka waɗannan fitannin wayoyin da suka dame mu jama'a yanzu su ma akwai israfi su ma a cikinsu bukatar ka rakani kashi ne to ka ɗaya iya rakani kashi wannan mai ɗato cilan nan ta wuce haka kana bukatar mai 2 gig to 2 gig ya ishe ka amma duk wata waya da ta fito sabuwa ka je ka mai da taka ka cika dubu arba'in ka an so bayan sati uku sai su yi wata irin ta kawai sai su ƙara mata wani abu ƙanƙani sai su ce wannan ita ce kaza kaza irin wacce sai su kara mata wani i ko wani c a sunanta kawai shikenan da sun ce not 8 sai su ce not 8i not 11 not 11c kai kuma kana sake gudu ka je ka karyar da wannan ka anshi wata ka kara musu dubu sittin ka zama bawon waɗannan abubuwa kamar da annabi ya tsinuwa ga masu irin waɗannan bauta to haka tufafi jama'a tufafi da za ka saka wajibi ne ka saka tufafi ka tafi tsirara kuma wajibi ne ka yi tsafta yana daga cikin addini amma ya zama baka da aiki yin banda sayan tufafi din da ka ga riga a wuyan wani nan da nan ka ɗauki hoto ko ka yi sebin hoton idan a instagram ne ka tura wa telanka irin wannan fa ya za a samu ta akwai wanda ba abin da kawai suke kenan musamman rigon da za a gani a gun celebrities yan wasanni yan wasan kwaikwayo 'yan siyasa to yanzu kuma har da malamai ma kasan malamai yanzu celebrities ne su ma yanzu akwai malamai da suke da fans suke da suke da followers da sauransu kuma sun zama celebrities ana kwaikwayon kayan su ana kwaikwayon irin hulunan su da irin design din su detailing da ya samu wani malami ya recognize din shi to shikenan ya samu ya samu harka sai ka ga mutum a ce yana da kaya wani yana da set 600 na kaya jama'a me zai yi da su to ko butik kaje baka samu sai shi da bala wani butik din kuma duka yana sakawa ai wannan damuwa ma ta ishe ka akan tunanin ma me zaka saka yau ko gobe me zaka saka inda ba time table zaka yi na shekara ba jama'a kai time table kawai ka jera su ai damuwa ma ta ishe ka annabi sallallahu alaihi wasallama garken awaki yake da shi guda ɗaya aka ce duk sanda aka haifa akuya ta zama 101 sai a kwanta da wata a yanka a yi sadaka da nama ko ya kyauta da ita don kasu kawo kasu wuce da zai iya kula da shi don kana da kaya haka ya kamata ka dinga yi duk sanda ka wata sabuwar riga to ɗauki wata ka kyauta da ita sai ka gaba su yi maka irin wannan taruwan da suke haka rasa inda za ka zuba su wani ban ka je ɗakin shi ko sai daga kaya wasu akan wasu kamar ka je yan gwanjo saboda sun taru an rasa yadda za a yi da su wallahi akwai mutane da ke aje kaya har su yi rima a cikin akwatuna ko durowa durowa saboda sun yawa wani ai kamata ya ce ko mutum zai wannan to a ce sai dai shi mace ce amma ba dai namiji ba namiji ya kamata a ce ya wuce wannan tunanin kuma da zaka gane abin wato ƙarya ne asalin masu kuɗi fa ba sa yin wannan asalin wanda da gaske ne su masu kuɗi ne su ba su samu lokacin da za su yi wannan ko asalin waɗanda da gaske ne su malamai ne ba su samu lokacin da za su yi wannan amma duk wanda yake a cikin harkar malanta yana yana hadawa da ciko ko a cikin harkar wadata yana yana hadawa da ciko ma'ana yana tara wata na ƙasa a cikin wadatar shi ko wata na ƙasa a cikin iliminsa shi zaka ga ya damu da wannan to ya kamata jama'a mu kula da wannan in mun tana mala albani Allah ya gafarta mashi ya ta mana fada akan wannan abubuwan jama'a saboda sa da gaske abubuwan da suke shagaltar da mu su sa kai ta gajiya akan neman duniya ba kai abin da zai amfane ka ba domin duk sanda kace sai kai waɗannan zaka buƙaci zuwa ga ƙarin kuɗi da ƙarin abin kashewa sannan kuma ba za ka taɓa gamsuwa ba sai zama ka gaji ka gaji har daga ƙarshe kaga a ce cewa walam nastafid min umrina tula talabina kenan siwa allaka laqila fihi ta'abun wa wabalu lalata mishi waƙar shi ma'ana gajiya kawai za ka yi don riguna dai ba za a fasa sababbin dizayin ba haka masu kayan gini ba su fasa fitowa da dizayin iri daban-daban ba in ka lura da kyau duk shekara ɗaya biyu uku hudu biyar sai kaga irin salon gidaje da ake ya canza gaba ɗaya duk gidan da aka yi shekara biyar sai ga ya zama na yan ƙauye masu dizayin ɗin tun daga yan architecture da sauransu sun canza dizayin ɗin gida sun kawo wani design sai ka fara ganin naka to yanzu fa ba a yin irin shi sai ka fara ya kamata a buge nan ya kamata a yi renovation ko kuma wani ma ya ga kai bari kawai je sake gina wani kana gama ginawa ka shiga sai su sake kakaro wani style yadda dai masu wayoyin nan suke haka masu masu riguna haka suke to da haka kawai ka dauki abin da zai biya maka bukata ta wancan ka'idar na al-iqtisad gurgurdan bukata malam yace lam wa min adatil mali taslimuhu ila man laysa bi rashidin daga cikin wulakanta dukiya ka ba mutumin da bayi da hankali ka ba shi ajiya ko ka ba shi kasuwanci ko ka sashi jiran shago bayan bayi cikakken hankali wa fihi isbatul hajari alal mufsidi limali daga nan ne aka tabbatar da wato an she dukiya wanda zai bata dukiyarsa a ajiye masa wa yadkhulu fi datil mali ihtimalul ghaban fil bi'ati wa nahwiha min almu'amalat malan khatabi yace daga cikin wato wulakanta dukiya shine ka bari a cuce ka alghaban shine dupin ai dupin ɗinka kana ji kana gani kai sawarwari har a cuce ka a cikin wani kasuwanci ko wata mu'amala ka ki wato amfani da hankalinka ko basirarka kana ji kana gani a siyan maka da abu mara kyau ko gaje ka shiga wata harka wadda ba ta da tabbas a kira ka a ce ka aika da wasu lambobi saboda wauta kawai ka aika da lambobin kafin kankara sai ka ji an yashe ka a bankinka wannan ya daga cikin da'atul mal ko daga zaran ka ji ana talla kasuwanci iri kaza kasuwanci iri kaza ba za ka tashi ka je kai kasuwanci da aka sani ba sai dai wato kana zaune kawai ka dinga aikawa da kudade wai kai ana baka wasu lambobi wai za ka yi arziki ta haka dare daya irin wannan abubuwan da ake gasa nan guda nawa an cuci mutane so nawa amma mutane saboda daudewar basira ne tsaban san banza ne har yanzu suna bari ana ci gaba da cutarsu ai kaga damfara dama akwai ta da can an yi damfara aje a same ka kasuwa a maka kudin jabu amma na ƙarya da awon mutane duk wanda kaga mushi haka dama mai san banza ne shi amma mai wayo ba a mushi wannan duk yadda za a yi wayo ya san naki to yanzu kuma sai aka juya da wannan damfara zuwa electronic sai ai ta kiran mutane innocently ana shigar da su cikin wato harkoki na ba su san ma me harkar ba fatan su kuma malamai su ce musu kawai ya halasta sai an tara kudaden mutane a cikin wata tukulluma sai a ce kawai mai abin ya gudu mmm ne ko mai sunanta ko waye ga sunan dai kala daban-daban an yi bara an yi bara waccan an yi bana amma duk da haka ka saki sa kudinka tsakani da Allah in kaga wannan ba za to sai mutum bai da ya samu matsala malam ya ci gaba da cewa fa kullu hadhihi al-ashkal min al-inayati bil mali wa hifdhihi la yaqtadiha hifdhuhu aslan wato duk waɗannan nau'o'in abubuwan da waɗannan ba da muhimmanci wajen kare dukiya ba su ne asalin wato yadda ake kare dukiya ba wa haddul adna wa huwa al-haddud daruri ba shine asalin abu mafi mafi karanci ba wato wannan na gyaran hanya ne wa inna ma hiya ahkamun tuaddi ila tawassu'i fi hibdil mali wa husn tadbiri waɗannan hukunce hukunce suna jawo kyakkyawan tsari ne wajen kiyaye dukiya da kuma kyakkyawan gudanarwa husn infaqihi fahiyya min qubailil hajiyat yana daga cikin alhajiyat mala yace alhibdu tahsini wa yadkhulu fi kullu maslahatin wa kullu manfa'atin la tasilu ila haddi darurati aw alhaja at-tahsini kamar yadda aka ji shine abinda wato bai kai larura ba bai kai bukata ba walakin fiha naw'u ifadatin linnas fi ayi janibin min jawanibi hayatihim ad-diniyya wa dunyawiyya sai dai akwai wani nau'i na amfanar da mutane ta dukkanin wata fuska ta rayuwar duniya ko addininsu mala ya ce ka nawafilin ibadati kamar na filfili na ibada na sallah da azumi wa adabil mu'amalati da dubban hulɗoɗi wa mahasinil adati da kyawawan al'adu wa jitinabil makruhati da guje ma ababen kyama wa dana'ati da ababe na rashin daraja wa safasifil umuri wal adati da al'adu da al'amura na kaskanci kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdurraqi Sanani da Tabarani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa inna Allahu yuhibbu lakum ma'alil akhlaq wa yakrahu wa yakrahu safsafiha ko safsafaha Allah yana kyamar safsaf shine wato duk abin da yake nuna haƙara ko la'ini ko akasin mai kyau abinda za ce mara daraja na rashin sanin ya kamata na rashin mutunta kai na rashin ganin darajar na gaba to duk waɗannan an hana su isami zanin addini da al'ada mai kyau wa mura'ati mazahiril jamal da kulawa da kyakkyawar kama wa tazayyun da cin gayu min gairi israfin ba tare da israfi ba wala mubalaga ko wuce makaɗi da rawa ba kaji abin ai ba a hada gayu ko tsafta ba amma kar mutum ya wuce makaɗi da rawa kar ya israfi wa kullu hadhihi al-umur tadkhulu fil masalih tahsiniyya al-mu'tabara fi shar' wannan sa shiga cikin masalih na kyautata abu wanda shari'a ta kalla amma nawafil ibadati fahiya fi ginan an ayi tamthili li kasratiha wa shuhratiha nafilin ibada sun sun wadatu daga abuga misalan su saboda shaharar su da kuma yawan su wa amma masul adati fa yadkhulu fiha masalan ma jaa fi hadisi abi hurairata kyakkyawa al'ada kuma daga ciki za a yi daukan misalin ta abin da yazo a cikin hadisin abu hurairah wanda ke cikin bukhari fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun abubuwa guda biyar sa daga cikin ɗabi'a mai kyau da Allah ya dace mutane a kai alkhitaru kaciya wal istihdadu da ainihin saisayen mara da hammata kenan wa qassu sharibi da rage gashin baki wa taqlimul azafiri da yanke faratu wa natfil ibti da tsige gashin hammata fitta gashin hammata ga mutumin da gashin hammata shi mai laushi ne in ya kama ko zai tsige shi wa qawluhu alayhi salatu wa salam haka nan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya gulam samillahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika shi ma wannan ya daga cikin tahsinat ci da dama ci da cin abin da ke gabanka da fadin bismillah wa min hadha albabi nahyu sallallahu alaihi wasallam anil qazi da kuma irin wannan da cikin kyautata mu'amala kyautata kikkiawan dabi'a hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da yin tukku akai ai aske wani waje a bar wani وفسره عبد الله بن عمر بقوله اذا حلق اذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرا ai ma yaro aski amma sai abu wani gashi anan haka wa huna sha'ara abu wani anan abu wani anan gaba da gefen kai guda biyu qala al-khattabi khattabi yace al-qaz'u az-zu'aba shine toliya tuturaku fi wasat ar-ra's fi wasat ar-ra's abata tsakiyar kai wa yuhlaqu sa'iru a aski sauran gefen irin wannan aski da yara suke yan gayu ga iri daban-daban ولا يخفى في مثل هذا التصرف ولا يخفى في مثل هذا التصرف من العبث ورداءة الذوق irin wannan abin da ka ga akwai al'abath akwai wasa wa rada'at zawq da mummunan kama abu ne mai bai da kyan gani a ido ba wani gashi irin da zaka gani irin na yaran nan ka ce wai wai ya baka sha'awa sai dai baka haushi kaga gashi ga yana haka cikus ba kyan gani fa hadhihi al'adabu wa mithluha kathirun fi sunan nabawiyya waɗannan ladubba da ire-iren suna da yawa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laysat min daruriyatil hayati ba su daga cikin abin da za a ce dole in ba su ba za a rayu ba wala min daruriyatid din ba su daga cikin abin da za a ce dole in babu su babu addini wala hiya min hajatin nas allati takhtallu bi faqdiha hayatuhum al'adiyya kuma ba su daga cikin bukatun da in ba a yi su ba rayuwa ba ta tafi ba walakin al-muhafazata alaiha tudfi alal hayati kamalan wa jamalan wa sumuwan amma kiyaye su zai ƙara ma rayuwa cika da kyau da ɗaukaka in babu su kuma rayuwa za ta rage kyau za ta rage cika za ta rage ɗaukaka wa ma'ana hada anna shari'ata ja'at bi hibdil masalih ala jami'il mustawayatiha wa darajatiha shari'a ta zo da kiyaye duk wata maslaha akan dukkanin kowane mataki wa mahma kana hajmuha wa atharuha komin girmanta komin kankantata shari'a ta nemi a kiyaye wannan maslaha ba ta wasa da ita ba wa hadha al-hibzu ash-shamilu min ash-shari'ati lil masalih wannan kiyayewa na gama gari comprehensive da shari'a ta maslahohi hatta ma kana minha ala sabil at-tahsin wa tajmid ha abinda za ka kawai kaman kyautatawa ne da kulliya yu'addu akbaru dalilin daga ana lissafa wannan abu na shari'a dalili babba wa azharu hujja kuma hujja mai karfi lil akhirina bil masalihil mursala ga masu riko da al masalihul mursala dama ita shari'a mun ji cewa daga cikin kaidojinta akwai al maslaha to maslaha iri uku ce akwai mu'tabara akwai mulgha akwai mursala mu'tabara ita ce wadda shari'a dama ta kalle ta yi itibarinta shi labar shafi wadancan alkuliyatul khams ko sit din can hibzul ruhi hibzul dini hibzul kaza hibzul kaza to wannan masalih ne mu'tabara akwai masalih mulgha shari'a ba ta yi da su ba shine kamar maslahar barawon isa ta zai samu kuɗi mai cin riba zai samu kuɗi mazinaci zai ji daɗi mashayin giya zai ji daɗi to wannan maslahar tashi sharaba ta daidaita ba da aka ta yi wurgi da ita haka mai kashe kanshi zai ce ya kashe kanshi ne don ya ci sauki ko ba ka suke cewa ban depression ya dame su to duk wannan masalih ne mulga to a tsakiyarsa akwai masalih mursala wanda aka sake su ba a yi itibarinsu ba ko ba ya watsi da su ba an ba su ga malamai da masu buƙatuwa zuwa gare su su su duba bukatuwarsu su yi abinda sai ganin ya dace ana buga misalai yawa a kansu akwai abubuwa da dama kuma wanda in ka kalle su da kyau ana rigima a kansu za ga a cikin irin wannan babin su da haka bai kamata ya rigima a kansu alal misali shiga masallaci da takalmi ba wanda ya haramta asla ka shiga masallaci da takalminka a kafarka amma ka bayar masallatan nan yanzu na yan gayu an musu kwalliya an sa kafet an sa kaza an sa kaza kai ma ka san daga gani a mutunce bai dace ka shigo musu takalmi ba ko wannan maslaha ce mursala in ka shigo takalmi ba ka nuna cewa kana da ci ka san ciwon kanka domin da ɗakin ka ne ka mishi wannan kwalliyar za ka bari baki su dinga shiga takalmi in ka gaba shigo takalmi ko bushin ka haka ba za ka ba za ka ji daɗi ba halama za ka iya mishi tsawa cewa haba ba ka ganin nan wajen to kaga wannan maslaha ce ta a zauna lafiya kuma a kiyaye wato nazafa tsafta wannan wajen kaga yan mutu da masallacin da na ƙasa ne kawai a ƙauye ko ba a ƙarasa shi ba dama ƙasa ce a wurin ka shiga takalmi babu komai haka misali mu ɗauka irin abubuwan da zaka ji suna cewa ai bidiyoyi ne ai dan haka akwai bid'a hasana microphone hasken lantarki kyamara da waye da waye da waye waɗannan duka suna cikin masalih ne mursala ba sa ƙara lada ba sa ragiya in akwai buƙatar microphone a sallah sai a saka saboda yawan mutane in ba buƙatar masallacin ƙarami ne ko ɗan musalla ne ko kuna tafiya ne a hanya za ku ce sai kun je kun aro microphone a ƙauyen kun zo kun abin nan kun saka don dai ku yi sallah kaga ba za ku ce bari ku je ku aro ba so ne ya cikin misalai hakan ka ɗauki misalin ƙa'idoji da dokoki na rayuwa wanda ake ce ma civil regulations ko ai anan malam ya wannan kata Allah ya gafarta mai cewa inkarin waɗannan na nuna rashin rashin kan gado mutum ya ce ba zai bi dokar hanya ba ko dokar lasisi na tuki ko dokar inda ya kamata ka bi right hand ko left ko one way ko randa bawul ya kamata ya jira wani ko nan ba a parking kaza kai kawai ka baka ce sai an na maka ayat ta ce kada ya parking anan to kai wani iri ne kai kenan yanzu baka san me ake nufi da ilimi ba ko kun tana labarin da malai bamu na wani da ya ce wa maman maman shi maman matar shi sai ta gaya mai ayat ta ce a zo ai wankan jego to irin wannan ne wannan rashin kan gado ne a cikin ilimi kwata kwata dan masalih ne mursala wannan yarinyar ta haihu haihuwar farko ta biyu tana da bukatan taimakon wani ko wata tana da bukata sai aka duba waye aula da wannan taimakon mahaifiyarta za ta koya mata yadda ake rike jariri yadda ake ba shi nono za ta shiga wanka za ta rike mata shi za ta taya ta watakila yadda ake sanya abin tara jini da sauransu za ta koya mata a ina ya kamata ta yi a gidanka ko a gidansu duk inda suka ga yafi musu bisa maslaha da bukata ta yi inda kuke ɗin kai da ita ciki da falo ne ta yiwu a ce kana shiga sarka kana shiga kaga saba al'ada mai kyau sai ka basu sabi wannan zafin kan da sadai muke bai da asali jama'a bai da asali sam zafin kai ne kawai dan me za a ce ga matarka ga mamatta kuna daki ne wai kai ba za ka bari su je gidansu ba kuma baka da gida isasshe da kana da gida isasshe sai ka basu section din su kai kuma wani section din wala jama'a wannan zafin kai ne kawai baka da shi a cikin karatu sam kuma wannan bai saba wa maslaha wata ke mai kyau ba domin in an batta za ta iya samun wani cuta ya shige ta infection ko yaron ya samu matsala ko su duka biyu a zo a yi ta jallin asibiti a yi ta neman malaman kimiyyar lafiya malaman islamic chemist a yi ta wa aljanu shari don me ba za ka basu ba don kwana talatin arba'in ku kuma iyayen idan an je sai ku zama kuna da dattaku kuma don abin da dinga jawo wannan shi rashin dattakun wasu iyayen idan mata ba ta gidanka kuma a ce kullum sai ka kawo madara kullum sai ka kawo biredi kullum sai ka kawo abin kai ya kamata kuma ku ɗan kau da kai in ya kawo fa biha wa ni'imat in bai kawo ba ta ci a na gandu ta ci abin da ya sawaka amma wani a kan wannan madaran da famfas shi kenan daga nan auren ya lalace haka ku dole mutum ya zama ya ki amincewa saboda ya ga an yi wa wani jiya an yi wa wani shagaran jiya shi ma ya ce ba zai yi ta ba da ka duka sai an kalli masalih ɗin haka in ka kalli misali maslahan kayan aiki in zai mai aure wa zai mata kayan aiki kayan aiki nan dole ana bukatar su tunda dai ba yan gudun hijira bane ko kowanne ƙasa kowanne gari kowace kabila da irin al'adarsu idan irin kabila ku da al'ada ku shine iyaye ke yi to shikenan kai uba kai zafin kai ne kawai sadai ne saboda sun haifi yaya sai ba su musu kayan aiki ba zafin kai ne babu shi a cikin addini kuma mutane abin da kamata sani shine ba ka iya yakan irin wannan al'ada kai kaɗai rana ɗaya ba kai saba wallahi kai matan take gidanka ba mata kaya ba me yasa ka karba me yasa ka karba da iyayenta suka yi lokacin baka san wannan karatun ba kawai wayo ne wannan jama'a mutane suke idan al'adunku su hukunta kai kake yi shikenan kai gurgurdan bukata amma mutum gaji ya ce babu shi a addini a wannan ba addini bane bal zaka ce akwai ko babu ba addini bane al'ada ne su mutanen da zamanin salaf da ake cewa ai a ka'idarsu ma a al'adunsu irin nasu na da ai ba su san me ake ce mai gidan haya ba ko sai an kama flat two bedroom flat kaza kaza kaza ba su san wannan ba to me yasa ba za ka sa wannan ka'ida ka ce kai baka yadda ba sai dai ku shiga ɗakin ɗaki irin wanda sai na umar ya ce kare wuce abin nan kafa shida na na na me sunan shi na wannan ciyawar nan mai sunanta ba eh na jinka ka ce ake salaf ne wallahi duka hanyoyi ne kawai na shaidan ki da mutane sai su cakuɗa tsakanin abin da yake rayuwa da abin da yake tsantsa addini sai su ce sai sun kwatanta wannan kishin addinin a cikin shi ai ta samun matsaloli wanda suke unnecessary ya kamata jama'a mu kiyaye wannan mu gyara sannan in za ka aure 'yan mutum kai ne fa kake nema akwai wanda dama sai ka haƙura da su ko kuma tun farko kaka nema irin shi sai ka haƙura da auwa da dama na zafin kai da ka saba waɗanda mu muke a cikin usazai alal misali yanzu jama'a mun za cikin usazai ba wani abu bane da ka zo ka ga mutum ka miƙa mai hannu amma akwai dattijan da shi a ganin shi wannan raini ne kuma akwai wanda a cikin karatu cewa na ƙasa ya girmama na sama akwai dattijan da ya gama wannan baka da baka ya ce yanzu wai a ce siriki da ya zo kawai sai ya miƙo min hannu ya ce kuma in magaisa in ji ya matse min hannu kasa gaisa osa zai sai an jinjina ka haka irin ta nesu nashi na ruwan magaisa ɗin nan jigi-jigi kuntunan jigi-jigi da ya gaisa da iliya ɗan mai ƙarfi ne ko aka miƙa mashi ƙarfe ya kama ƙarfen sai da ƙarfen ya sanyi to sai ya maka irin gaisuwar jigi-jigi wannan ma duka zalunci ne wallahi ka kama hannun mutum kamar za ka fasa mai kasusuwa ya usadi ma da zafin kai iri zama wallahi wanda tije mu wannan complaint na bashi hakuri yace wai sirki na ne fa yana auren yata amma da yazo kawai gadan sai ya miƙo min hannu eh miƙa hannu da gaisawa falala ce kuma yana da lada amma aka ce yaro a cikin ladabi ko na ƙasa ya jira babban ya miƙo mishi amma mu ba ma jira wani salafiya ba ma jira kawai miƙawa za ka yi to in irin ka ne mai irin fahimtar ka wanda ladan ne kawai a gaban shi sai ka miƙa mai amma wanda fahimtar shi bata kai haka ba sai ka jira ya miƙo maka in ya miƙo maka sai ka miƙa mai kuma cikin ladabi amma kar ka ce ai ai lada za a samu to garin samun ladan nan za ka ɓata wani abu mafi girma fiye da ladan nan shine yanzu shine irin abin da za a yi ma 'yan uwanka duka salafiya kuɗin goro a ce ai ba su da kunya kaji mutum ya ce ai ba zan ƙara ba ɗan salafiya yata ba kuma a irin masallacin ku yake sallah yanzu saboda mu'amalar da ake yi da iyayen ƴaƴa a wajen aure ba ta da kyau jama'a ba daidai bane duk wanda ya baka ƴa wallahi ya mutunta ka baka san da aka haife ta ba baka san da aka mata ragon suna ba baka san inda aka yi ta girma ka ganta kawai da girman ta ka ganta shar kace kana so ka bada wasu ƴan kuɗaɗe wanda ba su fi kuɗaɗen da aka kashe daga ran da aka haife ta zuwa zuwa ranar suna ba halal duk sadakin da zaka bayar ya wuce haka sadakin da ake bayar kun ya wuce kuɗin rago ne amma ka baka ita ka je kai ta iko kana mulki kana yin abin da kaga dama kawai ka dama baka ya aure to wannan sa cikin masalih maslaha ne batun wato kayan ɗaki da ake yi na aure waye zai yi me da me za a yi ya danganta da irin al'adu da irin ƙabila ko musulunci bai faɗa da urf mu kiyaye urf ne na al'umma su wato kakanni da iyayenmu abinda suke gani wannan rage maka larura ne shi ne ma'anar shi aslan da aka ga yakan zo da kayan abinci za a zo da kayan abinci yanzu a wajejen borno da yola da nan north east akwai inda yanka aure ya idan iyayen suna da wadata wallahi sai an cika a kurukura hilux da kayan abinci kayan abincin kadai sai ka nemi shi daki buhunan masara da shinkafa da manja da man gyada da magi da gishiri sai an cika daki da su gwargwadon wadatar su su suna ganin wai kai dawainiya da yawa bari a rage maka shine asalin fikira to kai ma ran da zaka aurawa da wani sai ka mai haka idan kuma ta farko baka yi to sai ka ga mutane to ni ba wai dan addini bane dan kai kana da yancin kai sabo al'ada ka ce to ni ina da al'ada kan sani dan boko ne ko ni ustazi ne ni bana yin kaya ta ka ya kawai zan baka to in kai in gare ya sa ka shikenan domin wannan ba shine asalin aure ba tasinat din ne abin da muke faɗa kenan almuhimu dai jama'a sai mun yi mura'at na masalih da yawa wani misali har ila to zaka ga dan haka masalih dole a samu munaza'a akan su wani ya yadda wani bai yadda wani ga abu a matsayin maslaha wani zai ganshi a matsayin wato ba maslaha bane wani ma har ya kai ga bid'a alal misali akwai tattaunawa game da wasu abubuwa da ake a masallatai ko wuraren sallah ko wuraren ibada da wasu suke gani maslaha ne wasu kuma suna ganin a'a zai iya kaiwa ga bid'a ko wuce makaɗi da rawa kamar irin jallayi na na sahu ko zuwa da dadduma ƙari akan ta masallaci wasu na ganin bukata ne ke iya kawowa wani kuma ya ga cewa wannan wani sabon abu ne haka irin wani abin da yake na fassara huduba ko furi huduba ga sunan da yawa masalih mursala dai a takaice ana itibarin su amma a bar su ga malamai jama'a malamai su nuna mana ga abin da za a yi itibari ga abin da kuma babu itibarinsa Allah shi kyauta wal qaina bi hujjatiha fa idza kanat ash-shari'atu qad hafizat kamaliyat al-masalih in ya zama shari'a ta kiyaye wato maslahohi cikakku a bitansis ta fada qarara wal amru wan nahi tace ayi kaza a baka kaza fa kaifa la na'tabiru wala nahfazu wala nahkumu masalih jaliyya to wannan me zai hana abinda muke ganin shi gashi qarara akwai bukatar shi mu ce ba za mu hukunci akan shi ba kad takunu hajiya ta zama muna da bukata wa kad takunu daruriya ta zama na darura li mujarradi adami tansisi alaiha bil ismi mu ce dan ba mu ganshi a cikin nasi ba me zai hana abinda mun san zai gyara rayuwarmu ko zai taimaki addininmu ko zai taimaki maslahamu sai mu ce tunda ba mu gani ba za mu yi ba inda alal misali recording karatu da muke in muka ce sai mun kawo hujja sahabi ko tabi'i da recording kaga ba za a yi ba amma mun san cewa wannan abin yana da yana da alfanu ga addinin kuma ba mu ce sunna bane to maslaha ce wannan mursala ko mun gane wanda duk ce ai wallahi shi bai yadda ai recording ba sai an kawo mai hadisi wannan dama ya nemi rigima ne dan hadisi dai babu babu amma kuma an kowa ya ga amfanin haka ka kwatanta a ce da duk karatukan nan da malamai suka yi ta yi ba ai recording din su ba wace irin asara ce za a yi da duk malaman nan da suke raye da wanda suka mutu sun tafi da muryoyinsu kenan da ilmominsu kamar yadda aka rubuta a zamanin baya bukatuwar rubutu inda ba rubuta ba ashe da abin ya tafi da duk waɗannan abin da ake amfani da su da literature na karatu ba za a samu ba kaifa wallahu ta'ala ya kulu ya ma za a yi haka bayan Allah yana cewa waf'alul khaira la'allakum tuflihun Allah ya ce ku aikata alkhairi kaga alkhair wato istigraqul jins na alkhairi fal ayatu ta'muru fi'l alkhairi ayata ce aikata alkhairi ayya khairin duk wani alheri wa kullu maslahatin mursala da duk wata maslaha sakakkiya sabita wadda ta tabbata akwai maslaha fahiya min alkhairil ma'muru bihi yana daga cikin alkhairin da aka yi umarni da shi duk wata maslaha ka zo shiga masallaci a ce sai an caje ka sai ka ce to ai na ka samu wannan a sunna babu shi amma maslaha ce saboda ana buga mamaye a masallacin yanzu misali ko mun gane duk wata maslaha da ake bukata to akwai ta ana zauna a unguwa a ce to bari mu kafa wani kwamiti na kula da tarbiyya na kula da security sai wani ya ce ba kyau kungiya a musulunci shikenan ya bata muku tsari zafin kai ne bai san komai banban da zafin kai sai ku rabu da shi kuma fata Allah ya shirye shi ko yana anguwar sai a yi abin da kuma sai ma sai ya ci moriya wannan abu domin tarbiyya ta gyaru ta shafi 'ya'yan shi da iyalansa idan aka samu tsaro shi ma zai samu aminci kaga duk wannan bukatuwa suke kawo bukatu ke kawo zuwa ga haka a ce za a ba mutum haya ce sai ya cika form sai an je an yi checking inda ya ce ya baro suwa suka san shi sai yana da granto ko kaza ko kaza irin da ake saboda yanda rayuwa ta lalace yanzu ba a baka hayan gida sai ka yi wannan documentation a inda aka sa abin da yake akwai wanda sai sun sama an yi police check security check a kanka baka sani ba kawai wani ya zo kawai ya je ya yi wata aika aikan shi halama dan kidnapper ne ya zo ya kama gidaje irin angonninmu nan gasu nan kawai ya zo ya bada dubu ɗari biyu da hamsin dare guda a bashi flat ba a sani ba ya shiga da dare ya fita da asuba ya shiga da dare ya fita da asuba ba a san me yake yi ba kaga saboda maslaha dole ku san su waye ke zama a unguwanninku wannan shi yasa fitan da malai yake kristan ya dalibai a makarantar nan Allah ya gafarta mishi yace dole sai wanda ya sani ko wanda ya kawo takarda daga wani wanda ya sani yace kuma wanda ya sani shine daliban shi ya mana fada anan ko yace karka yi kowa garanto sai wanda ka sani karka kowa garanto sai wanda ka sani ba haka malai anan ba akai ta ya madi da shi har da malamai cewa ya kawo wani sabon salo tazkiya nan mutane suke ba su ce da Allah in ba su tazkiya za su yi kaza za su yi kaza mutum ya zo sai ce mishi to ai ban san ka ba a alga ta mala ai ni na jin ka ta kace to ai kai ne ka san ni kenan ni ban san ka ba me zan rubuta kenan a ciki in na ce mishi kai wa ka sani sai ya ambaci sunan wani malami sai ce to ka je gun malamin ya maka shi da ya san ka akwai matar da ta dinin magana akan wannan saboda na yi waɗanta ne ko karanta irin wannan irin wannan fasara ita ta sani ni ko ba san wannan kaninta bane yana so yaje yayi interview a muqabala a Saudiya aka ce in bashi tazkiya sai nace to wallahi ni ban san shi ban sa ban da rubuta ba ah to ai dis abokan su wane ne nace eh ba har yanzu ban san shi ba sai nace to amma kai waye ka sani malami na sunna sai an buci nace to ka je shi yayi maka mana me zai sa shi ba zai maka ba shi tunda ya san ka ka san shi washi tunanin shi sai dai ni in kira wancan a waya in confirming ko mutum ya san shi to ya za a yi wannan ai nazili kenan isnadi nazili ga ali shi ya san ka kai ka san shi to shi ya maka mana to sai mun zama da wayo akan waɗannan misali din jama'a suna nan da yawa a cikin rayuwar mu kuma da zaran mun yi sakaci da su ko to abubuwa da dama za su lalace in ko muka tsananta akan wasu abubuwa waɗanda wato ba haka suke ba to za mu samu ta'atsiri da yawa a cikin masalihin yanzu irin yaran nan ɗalibai a makaranta albani science kaza kaza kaza kwanaki aka tada wata ƙayar baya a nan wai ba kyau debate haka wasu malamai suka ce ba kyau debate da haka aka hana yara koyan debate muhawara kawai aka ce ba kyau addini ni ba da aka ce ba kyau ba debate da yara suke suke koyan turanci a ba wannan topic a ce da likita da malami wanne ya fi muhimmanci al'umma kowa ya je tsaro fon ɗin shi kawai a zo a tattauna wasu malamai suka ce ba kyau a nan makarantar jama'a saboda zafin kai na malaman albani science ba malam ku ne malaman ku ne suka ce wannan ni ba sai da aka ce ba kyau ba da aka gamin to wallahi ni ba san wannan karatun ba yafi karfi na amma na san dai akwai maslaha a cikin wannan ana koya musu turanci ne kuma suna da bukata ido ga iya wannan turancin ban sai akwai kare da su malam an daina yi ko kun dawo kuna yi amma ka sa kusan da aka ce haka to wannan da yana cikin rashin itibarin masalih rashin itibari ne na masalih ko mun gane musu da aka ce an hana shine musu wanda yake zaman kanshi na musu wanda musu ne an hana amma wannan koyan wani abin mutum da kisa imamul bukhari mana da abin nan caccan da hadisai ai kaga shi ma asali bai halasta ba amma aka halasta dan jarabawa ya halasta mai yara jarabawa aji a cire wata aya a ce ku cike amma bai halasta ayin qur'ani haka ba duk irin shi ne wannan to duk waɗannan masalihi din ababan lura ne jama'a idan an zo yin abubuwa in ba a lura da su ba za a yi ta samun ta'atilat a cikin abubuwa shine sai ku ga rayuwa ta yi kunci wa mutane su suka kuntata wa kan saboda rashin sanin masali shi sa tabbas buƙatuwar mutane zuwa ga masana usul fiqi ba kankanuwa bace jama'a musamman a wannan rayuwar da akwai auba shi sa nake kaddara matsayin ibnu usaymin Allah ya gafarta mishi wannan malami ne iyakan malami za ka ce ya yi kama da ibin taimiyya a wannan zamanin wajen iya hallala mashikiloli irin waɗannan wanda za ka ga sun yi ma sauran mutane haka abin nan dungu kowa ya kasa fahimtarsu amma shi za ga ya shiga ya shiga ya shiga sai ya bubbuɗe ko'ina sai a gane to waɗannan kuma ba su da yawa cikin al'umma allah ya samu dace to bari mu taɓa wannan littafi na gaba kafin dare ya yi shine usul fiki alaman haji al hadith na malam albakistani alƙa'idatu samina ya ce adamu ko nan ne ko adamu al'ilmi bil mukhalaf la ya suhu bihi da'awar ijma adamu al'ilmi bil mukhalif rashin sanin cewa akwai wanda ya saba wa abu to wannan bai nufin akwai ijma'i in baka san wanda ya saba wa mas'ala ba kake da'awar ijma'i akan ta ta yi akwai din qala shaykhul islami kama fi majmu'il fatawa fa in udima al-ilmu fa inna adama al-ilmi laysa ilman bil'adam rashin sanin abu bai nufin babu shi la siyama fi aqwali ulama'i ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati la yusiya illa rabbul alamin musamman game da maganganun malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda yake kididdige yawan malamai da yawan maganganun su sai Allah ubangijin talikai da ya halice su ولهذا قال احمد وغيره من العلماء ذاك امام احمد da wani su cikin malamai suke cewa manidda al-ijma'a faqad kadhab din mai cewa ijma'i kaza saurin fadin ijma'i to zai yi kuskure wa hadhihi da'wa al-marisi daga bishr al-marisi na yawan wannan da'awa wal asam da Abubakar al-Asam Abubakar Abdurrahman ibn Kaysan wani malami malamin tafsiri din nan ba mu'tazili wanda ya rusuka ta 279 yana da littafai daban-daban a usul fiqh da tafsiri da makamantansu to shi ma yana saurin cewa kaza ijma'i walakin ya ƙulu la'a'alamu ne za'an amma sai ka ce ban san saɓani game da wannan ba kaga koda an zo an samu to bai cikin hurudu ma'arifatika ne wallazi na kanu ya kuru na ijima'a ka shafi'i wa abi saurin wa gairihi ma yi fassiru na muradahu waɗanda suke cewa kaza ijima'i ne kamar shafi'i da abu da wasu su sukan bayyana mai suke nufi bi an na la na'alamu ne za'an ka ji sun ce ba mu san saɓani game da wannan ba wa ya kulna haza huwa al-ijma'u alladhi nad'i sai su ce wannan shine ijma'in da muke nufi babu sabani ba mu san sabani ba wa qala shaykhul islam aidan ibn taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa wa idha thabata ijma'u al-ummati ala hukmin min al-ahkami lam yakul li adin an yakhruja 'an al-ijma' in ya tabbata ga wani hukunci da aka riga aka yi ijma'i akai to bai halasta ga wani ya fice daga wannan ijma'in ya ce bai yadda ba daga baya fa innal ummata la tattamiu ala dalala al'umma bata haduwa akan bata alal misali yanzu hada alqur'ani da ake zamanin sayyidina Usman ijma'in sahabbai ne khalifancin sayyidina Abubakar ijma'in sahabbai ne haka yadda da littafin Bukhari da Muslim a matsayin littafai masu inganci ijma'in duk duniyar musulmai ne tun daga zamanin su Bukhari har yanzu to zindikanci ne wani fita daga irin wannan ijma'in jama'a yace bai yadda ba zindikanci ne domin yanzu yana cewa duka al'umma tana kan bata shi kadai ke kan daidai shi ne irin wannan abin da wancan na kanan fa'idin gai duka al'umma akan bata take tsawon shekaru sai shi to wannan dama ko dai zama tsabaragen jahilci ko mukabara ko kuma bata ce ziryam dama da gangan mutum bata kawai yake nufi amma dai a ilimi babu wannan haka duk wanda ka ji ya ce bai da halifanci sai na bakar ba to zindikanci yake nufata ko jahili ne ko kuma wanda yake bai san abin da yake a cikin karatu ba haka nan batun hada alkur'ani wani bai ce ai kaza ai kaza bayan an yi jima'i akai da ire-iren su malai yace walakin walakin kathir min almasail yadhunnu ba'd an-nas fiha ijma'an wala yakunu al'amru kadhalika sai dai akwai wasu mas'aloli waɗanda mutane suna tsammanin ijma'i ne akai sai zama a hakikanin gaskiya ba haka bane kaman batun saki uku din nan a kalma daya kaga ana ganin ijma'i amma an samu mutane sama da 50 da suka bata da suka bata wannan ijma'i akwai littafi mana da shi anan karami wanda ya tattara maganganun waɗanda ba su da wannan ijma'in ba kan na manta wata matsala nake so buga mana misali game da abin da muka faɗa game da urf al'ada da yadda take musulunci yake karɓanta kuma take a matsayin abin kafa hujja kuma ta canza dole hukunci ya canza kun ga a cikin fiqh malikiya ba ma malikiya ba wasu mazhabobin ma abinda ake baiwa mace a matsayin wato abinda yake dole ka aure ta shine wurin zama da abinci da sutura da abinda ba wannan ba ba dole bane da haka zaka ga sa malamai suke gina hukunci sa kan cewa in mace ba ta da lafiya iyayenta ne za su mata magani wannan ai akwai shi a cikin karatu kana shiga fikin malikiya zaka ga shi duk inda ka leka akwai shi ba wani karatu ne koye ba sai ka ji wasu ayan sai su suna wato aibata malaman da cewa wannan magana ba daidai bace ko ba haka bane malaman sun yi hukunci ne gurgurdan urfin zamanin nan da suka yi rubutu da haka ba abin aibatawa bane su idan urfin ya canza a wani wuri ko wani lokaci sai a canza dan a wancan lokacin babu yawan cututtuka kuma cuta ta da saukin magani ba sai an kashe kuɗi ba kuma ana ganin wannan abun ba abu ne na larura ba kamar yadda alal misali ko a yanzu ba wanda zai baka ya ya ce kuma daga cikin sharɗan da ya ɗaura maka dole sai ka kai ta makka baya ciki ko amma da kana da kuɗi yana daga cikin wa'ashin wannan bil ma'aruf sai ka biya mata kujerar maka har da babata ma an laka iya duk su tafi Allah ya karɓa amma ba ba za a maka wannan sharɗin ba ko sai ka sai mata mota ko duk shekara sai ka ɗinka mata kaya guda kaza ba wanda zai ɗaura maka wannan sharɗin amma in kana da hali sai ka yi to a da kiwon lafiya ba wani abu bane mai wahala amma yanzu kaga rayuwa ta canza yanzu zai yi ka auri mace misali ka ce ba ruwanka da maganin da za ta sha mata da lafiya isan da mata da lafiya ka buga babanta waya cewa to wancan mata da lafiya a aiko mata da magani ko ku zo ku dauke ta kai ta asibiti ko kuma ka buga mashin ɗinka ka tafi kaga za a ga baka kyauta ba kuma babu shakka wannan auren lalle kana haka to ya kama da ciwon ajali wannan auren sunan shi mai ciwon ajali nan kusa zai mutu ka kwatanta irin da zaratan samarin na aiwa kanwarsa haka wasu za su ibuwa gida su baka kashi ma ga su nan a katti a gari dama suna jawo shin kowa idan mijin kanwarsa ya wannan abin zuwa za su yi kawai su bubuge kawai lashi ki mu za a kawo iskanci wance ka ji wai mijinta wai ba zai ba mata kuɗin magani ba to kuma saboda yanzu neman magani zaman kanshi yake sai an kashe kuɗi sai an yi test sai an yi wane ne sai an siyo zuma da habba da kaza da kaza su malali sanar suna jiran mutane so da haka kaga urfi ya canza urfi ya canza sannan misali da ba a san a auri mace ta ci gaba da fita makaranta ko aiki ko sana'a ba ba a sani ba ina nufin da shekara talatin zuwa can baya duk iyayenmu ba su iya sana'a komai da suke fita ba ba su ma yi makarantar boko ba galibin iyayenmu haka suke ba su san su fita ba sai in za su je ta'aziyya ko barkatu ko za su je wani abu dai muhimmi ni a garinmu jama'a giya da da mata ba sa fita wallahi da daddare da wayo na ma na san wannan sai an yi sallar isha sannan suna da bukata anguwa za a ɗauko fitilar kwai a raka su a samu wani namiji ya raka su cikin gari ko wani ƙauye da ke kusa da wajen wani babba mai wayo da hankali amma da rana ba za ka gamata ba wannan nima na sani ne shekara ta arba'in ne yanzu misali ko makamancinta ha anan mako to ka ji ha anan zariya ma shi an yi wannan mala ira angwannin ku kenan na mutane wanda suke da sauran al'adu to ka ji ko ashe ha anan ma haka ne wata matar za ka ga wallahi za ta iya shekara ba ta fita ba to kaga ashe ba a bukatar idan irin wannan an zo aure ba a bukatar sai an kafa maka sharadi a ce to fa mu ƴan mu kaza ce dan sharadin bai ma taso ba amma a yanzu ne sharadin zai iya tasowa misali a ce to ƴan nan fa ta yi digiri ka sani lauya ce za ta ci gaba da practicing to da can babu lauya mace balan sa maka wannan sharadin to wannan shan aka maka shi ka ga karba sai ka karba ina ina mana misalin yanda araf suke canzawa ne yanzu in ka fita kafin ka ga maza uku ka ga mata biyar suna tuka mota suna tafiya a kasuwa suna siyayya za su ofis za su makaranta sun dawo daga aikin asibiti ga sanan birjik sai dai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma duk mata aure ne da iyalansu da yayansu da komai sun ba aikin su su dauki ma'aikata suna musu aikin su kuma sun tafi suna wani aiki kaga urfin ya canza to yanzu a nan zariya jama'a ko a Kaduna ko a Kano ko a Sokoto kace zaka auri mata da ta yi digiri ko NCE ko wata ma ta yi masters kuma kace ba za ta fita ba ai ka kane mu fitina tsakani da Allah jama'a ka nemi fitina ko in kana son irin wannan matar da ba ta fita sai ka tafi kauye domin irin waɗannan jama'a ko ba ta da aiki sai ta fita za ta dinga kirkiro wuraren fita za ta je kasuwa siyan man gashi ma kaɗai aiki ne a gurinsu akwai matar da na san mijinta ya aure tana lecturing sai ya ce mata to ki zauna a gida amma duk wata ni zan baki albashinki irin wanda ake baki tunda attajiri ne tace san ba zai yi wallahi wallahi akan haka auren nan ya mutu bata yadda ba dai kudi take so ba yace to ki faɗa min nawa ne albashin da ake baki duk wata zan baki yace kai in ma promotion ne lokacin promotion ɗinki ni ma zan ƙara miki kuɗin irin na promotion ɗin tace bata yadda ba ma'ana fitar kawai take so akan haka auren ya mutu so kaga dole sai ka kalli irin wannan araf din na mutane kun tuna mala ya dinga mana nasiha akan cewa za ka yi aure ka tafi inda ake ganin darajarka kakka tafi inda za a ga an maka alfarma yawa tunda ka zo birni yanzu ka waye mutanen garin ku suna ji da kai a can ƙauyen ku cewa wannan mu a birni yake in ka je za ka aure ya daga can sai in ka ba da cigiya sai an kawo maka dozin guda kuma duk wanda ka aura za a ga cewa ta samu ɗaukaka ne iyayenta kuma su tayabawa suna sama barka cewa ka taimake su ka fito da yansu daga ƙauye amma a nan birni da kake har yanzu ana makalan ɗan cirani duwa da ka je nema yan shi zai ga cewa kai baka isa ba amma kuma sai mu koma nace mu ce sai su to duk waɗannan ababen lura ne game da game da ainihin wato mai sunan shi abin nan masalih da urf na ganin mu bashi haka kuma dan ƙara ne bari mu dan ƙara kaɗan sai malai ya ci gaba da cewa a alƙa'ida ta tasi ako ƙala قال شيخ الإسلام وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة منفصل ونا ولكن ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس anna fiha ijma'an wala yakunu al-amru kadhalika shine muka buga misali da saki uku a kalma daya al-qa'idatu tasi'a qa'ida ta tara ijma'u ahli al-madinati la yu'tabaru hujja to yanzu fa ya kun kudu fa ijma'in mutanen madina ba hujja bane a ilimi a ce za a yi aiki da shi kuma kar a saba mishi amma ana iya itibarin sa kamar da zamu zo mu ci qala shawkani fi irshad al-fuhul imam shawkani a littafin irshad al-fuhul ila ilm al-usul yana da wani littafin ma da ke magana akan matsalar ijma'i din nan ibtalu da'awal ijma' ala tahrimi mutlaqi sama karami ne haka anan ma ya tattauna wannan matsala duk da yake kuma asalin hukuncin da yake kokarin tabbatarwa akwai matsala mai zurfi akan shi magana akan as-sama a sauraron kada kada an an tana mun tayi mu darussa akai a cikin istiqama to amma dai tattaunawa da ya a farkon al'amari game da da'awar ijma'i da rashin yiwuwar samunta da inganci a mafiyar lokuta to anan kuma cikin irshadul fuhul yace ijma'u ahlul madinati ala alamfiradihim laysa bihujja al-imam shaukani wanda ya rasu ne shekara ta 1834 miladiya kenan nan kusa ya rasu yace ijma'in mutanen madina su kadai banda sauran mutanen kasashe da garuruwa to ba hujja bane indal jumhuri agun mafi yawan malamai li annahum domin su mutanen madina ba'adul umma wani sashe ne na al'umma ba su ne duka al'umma ba وقال مالك مالك yace idza azma'u lam yuqtada bi khilafi ghairihi idan aka idan suka yi ijma'i to ba a kallon sabanin wanin su su maliku suna aiki da wannan وقال الباجي ابو الوليد سليمان ابن خلف الباجي wannan malami ba maliki ya rasu ka ta 474 mai littafin al-muntaka da da kuma al-istifa dukkan sharhin muwadda ne yace inma arada zalika bi hujjiyati ijma'i al-madina fi ma kana tariquhu an-naqlul mustafidu maliku yana nufin abinda idan mutanen madina suka hada akai bai halarsa a saba ba shine abinda yake an karbo shi ta hanyar naqali wanda ya baza gari to anan idan mutanen madina suka ce ga abinda ake yi zamanin annabar sahabbai to ba wanda ya saba musu domin su ne mutanen garin kasa'i wal muddi wal adhani wal iqama wa adami wujubi zakati fil khadarawati mimma taqtadi al adatu bi an yakuna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman magana akan sa'i da mudu da kiran sallah da tada iqama da rashin wajabcin zakka akan kayan gwari da duk wani abu wanda a al'adance an san akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutanen bayan zamanin wanda suke kasar Madina tabi'ai ko na bayan su suka ce ga yadda abin yake to ba wanda zai zo daga baya ko a gefe ci bai yadda ba fa innahu law tagayyara amma kana alaihi la ulima domin da a ce ya canza ya juye daga yadda yake da an sani kuma da an fada fa amma masailul ijtihadi fahum wa ghairuhum sawa amma mas'ala wadda take tsuran ijtihadi ne babu nassi akanta to da su da sauran mutane duk matsayin su daya kowa sai an duba hujjarsa sai an duba dacewa ko rashin dacewa ba za a ce a karbi nasu kawai haka nan gaba gadi a yadda na kowa ba wa kad kasama shaykhul islam ibn taymiya to na ganin wannan tun da gaba ce bari mu bashi anan sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum